ana
والسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أنزلنا على المؤمنين ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الله سبحانه وتعالى يأتي مع النبي كرأي سورون قوة سورون سدبيبيا لمرينسا نوعا كيتشكا ni'imarsa a kanmu ya shirya da mu kama sana kamar yadda muka aiko muta'alliqun bi atamma ay itmaman cikawa ka itmamina bi irsalina fikum rasulan kamar yadda muka cika muku ni'ima muka aiko manzo a cikin ku manzon nan minkun daga gare ku shine muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annabi da ya zo ya tulo alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu na alƙur'ani wa yakum yana tsarkake ku min shirki daga shirka wa yu'allimukum al-kitaba yana sanar da ku littafin alƙur'ani wal hikmata da hikima ma fihi abin da yake cikin sa min al-ahkami na hukunce hukunce ba wani littafi da Allah ya aiko ya kare shi ya ba da sauki a haddace shi game da ƙur'ani a haddace shi a bayan zuciya ya zo a cikin hadisi zai sanya cikin al'umman ka waɗansu mutane zuciyarsu shi ne linjinarsu in ka ga wani yana da biya ga ƙur'ani ƙur'ani na tare shi ina na nuna zana zikira wa ina na hola hannu da zai ma da neman ku sannan ya alimakon yana ta kunu da alamun abin da ban kasance kun san shi ba don annabi mutane ma ba san kansa ba sai annabi ya zo ya sanar da abin ba kamar yin haikala da godiyan Allah da sallah ku ambace ni bin salati da yi mini sallah wa tasbihi da yin tasbihi wa nahwi da makamancin sa idan kun ambace ni azkurukum zan ambace ku ila an ce ma'anahu ujazikum zan saka muku ya zo a cikin hadisi an Allah daga Allah ana ce mashi hadisul qudsi wanda dai ambace ni a cikin ransa zakar rububi ne ni ma za a ambace shi a cikin kaina wannan ambace Allah kai kadai Allah sai Allah ya ambato ka. Wa man zakara ni fi malayin zakartuhu fi malayin khairin min malayin. Wanda zai ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi jama'an da suka bi jama'an sa su ne jama'an mala'iku. Wa shuru ku gode li gare ni ni'imati ni'imar da na yi maku. mai da'aji da biyayya wala ta furo ni kar ku kafirce mini ku mutunce bil ma'asiyati da sabon Allah ya ayyuhan ladina amanu ya wannan da gaba da gaskiya da Allah ista'inu alal akhirati ku nemi taimako akan lamarin lahira bi sabri da hakuri wal alal bi sabri da hakuri al bi sabri wal matukan kalo duniya sai Allah ya jarrabe ka da abubuwa daban wani kashi kashi ne akwai bin Allah duk wahalar da yake ciki karga wahala dadin da zai zo baya bai da iyaka hakuri barin sabon Allah dawwamar da barin sabon Allah komin daɗin ta karamu da ita in ka lura da sabon Allah karshen ta duka masifa ne sannan haƙuri akan bala'i da godiyan Allah da gode masa domin shi bala'i ma Allah subhanahu wata'ala yakan kawo maka ɗayan biyu ne in bala'i ya samu ni ko ya kankare ya mutu zunubi ko ya ɗauka kamar damarsa ka yi haƙuri ka ci jarrabawa wannan sai ka zama mai gode ma Allah a halin yarwa da halin tsanani wani mai gode ma Allah ya gani cikin kunci to gode ma Allah a halin sauki da halin tsanani wanda ya fi girma haƙuri akan ma'asi sabon Allah shine haƙuri akan bi ya zo a cikin hadisi cewa mai haƙuri akan bala'i Allah zai ɗaukaka mashi daraja sau ɗari uku tsakanin wannan daraja da wannan daraja kamar sama da ƙasa shi ne Allah ce ku nemi taimako akan lahira ku yi haƙuri akan bin ku yi haƙuri akan bala'i wa salati da sallah hasa min zikiri ya jebance sallah da ambato da takarruriya wa izamiya saboda cikin ibadu ita ne ake maimaitawa kullum da girmanta inna Allah hakika Allah ma'a sabirina yana tare da masu hakuri bil auni da taimako. Wala ta kuma ruwan ya kuɗe sannan Allah ya ci gaba da cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un inda rabbihim bal ahya'un kar ku ce ma wanda aka kashe fi sabilillah da kan yaki abin da ya fitar da mutum ya mutu fi sabilillah hum amwatun kar ku zanci su matattu ne bal hum ahya'un rayayyu ne ay awahum fi hawasil duniya Allah zai sa rayukansu a cikin kotun tsaye hudurin kore-kore ta tsoron jannati tana yawo a cikin aljanna a da ta so saboda hadisin da ya zo a haka karka ɗauka rayuwa irin namu ne mai jiki mai yana cikin ne a ransu yana can cikin aljanna kamun su ne haka hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da shida na farko ya ga farko da zarin jininsa ya ɗiga a ƙasa farkon ɗigun Allah ya gafarta masa sannan in ya je aljanna ba a kai shi masauki shi za a shirya da shi aljanna nan take da ya je aljanna ruhin shi zai je gidansa ne sannan Allah zai sanya kambi na yakutu kambin nan na yakutu ya bi duniya da lahira da abin da ke cikin duniya sannan nan take Allah zai aura masa ‘yan matan hurul ini saba'in da biyu zai kuma ba shi a cikin dukkan makusantansa to haka dai wannan Allah ya keɓance ba zai ji motsin mutuwa ba irin wahalan mutuwan nan zai ji kamar an zare allura ne a jikinsa to Allah ya ce su waɗannan rayayyu ne walakin amma la tash'uruna tun ta'lamuna ba kusan ma fihim abin da ke cikin su ba abin da ma fihim wala nabluwannakum ana inda sannu zan jarabce ku bi shay'in da wani abu min alkhawfi na tsoro in kana duniya yau daɗi gobe ba daɗi yau kwanciyar hankali gobe tashin hankali da adonin gaba wa shi ne bari wannan wali da tawayin dukiyoyi da halaka wal anfusi da mutuwar rayuka wani kashe ni wal mauti da mutuwa wani amrani da cuce cuce wa samarati za mu jarrabe ku a yayin itacen ku bil jawahi ay la nahsabirannakum za mu jarraba ku bana zura mu duba a tasbiruna ku ayi hakuri amma ku ba za ku yi hakuri ba amma wa bashirar sabirina kai ma masu musha a guri Allah idanun suka kafa hum su ne Allah idza asabahum musibatun wanda in musiba ta same su da makon magana mummuna sai su ce inna mu da ma na Allah ne mun ma'abi da mallaka bai ya abin da ya rama da mu wa inna ilahi mu komawa zai zuwa ga shi a lahira bai jazina zai saka mana ya zo cikin hadisi man ja inda masibati duk wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yayin masiba ajrahu Allah fiha Allah zai ba shi lada wa ahlafa alaihi khairan ya canza masa mafi alheri a fi kuma ana misbah habi sallallahu alaihi wa sallam rubiya annabi yana daki sai fitila ya mutu duhu ya shigo daki fassar ja sai annabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha matarsa ta ja wannan ma masifa ne haza misbahu fitila ne annabi ce kullu ma sa al-mu'min fa huwa masibatun duk abin da ya bata ran mu'mini masifa ne abu dawud ya rawaito shi farasimi to yana daga cikin irin wannan ɗaya daga cikin matan annabi ummu salma ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani masifa da za su samu musulmi abinda Allah ya hore shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati wa almini khairan minha sai Allah ya canza masa mafi alkhairi to ina rike da wannan da mijina Abu Salma ya mutu na ce to wannan kalma da na faɗa wani musulmi zai fi Abu Salma wani shine farkon gidan da yake gida zuwa manzon Allah to amma dai na faɗa ina roƙon Allah ya kame wanda zai canji ana nan tana zaune sai annabi ya aiki ha na ba ibn abi balta ata ya ce yana neman aure na sai na ce ya rasulullahi ina da ya mace ina da ya mace ina jin tsoron aure ka ta zo ta zauna a gidan ka ce babu komi zan roƙi Allah Allah ya wadata ta ta ce ya rasulullahi ina da matsala akwai kishi ina da kishi ya rasulullahi in zo in shiga cikin matanka in ta da bala'i annabi ya ce a Allah ya tafiyar da kishi sai ta zo ta koma ta zama ta auri manzon Allah kenan gaskata misdakin maganar manzon Allah duk wanda wani masifa ya same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya koyi dan rusa to Allah ya canza masa biya min da ya rasa na ulaika ulaika lahum salatu malaikatun wa rahma wa ulaika hum al-muhtadun inna safa wa al-marwa waɗanda suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan Allah ya ce ulaika waɗancanin ka alaihim salawatun gafaran Allah ya tabbata akan su min rabbihim daga ubangijinsu wa rahmatun da ni'ima wa ulaika waɗancanin ka humul muhtadun sunni masu shirya ila sawabi zuwa dacewa إن الصفا والمروة من شعائر الله قال دود أم مروة مكة تدوى توبيوني أمكة من شعائر إلا إن لكتن ألامومين الدين على جمع شغيرة فمن حج البيت دون ديجي حج داجن كعبة أو يتمر كوجي عمرة أي تلبس بالحج أو العمرة يتو دين حج قروا عمرة وأصلها أسلم شي حج القصد نبي وزيارة الزيارة فلا جناح باب ليبي وأزلبي أكيش أن يطوف يدوابي نعم في إلقاء متائف الأسل أسل أن يتلوف أن يأكش أن يتلوف بهما لسوء أن يسعى ya yi sa'ayi bai na kuma tsakanin su sama su bakwai nazalat ayan ta sauka ne da Allah ya ce bala junaha lamma kare hal muslimu na zalika musulmai sun ji kyaman yin safa dan mai li'an na ahalar jahiliyyati kanu ya tufu na bihima wa alaihi ma sana ma yamsahuna huma a jahiliya sukan yi safa da marwa akwai gumaka guda biyu da isabu da na'iru daya yana kan safa daya yana kan marwa to kamin zuwan musulunci in an je an yi sa'ayin safa da marwa in an shafi wannan gunki in an je wancan sai a shafi wancan gunki to musulunci ya hana gunki a ya kakkare gunki duka yana jaja al'amura al'albazir inda albadi da kasa da muka gumaka da gare sai suka ga to ai kuma musulmai kuma su yi irin wannan ai laifi ne Allah ya ce ba laifi ai gunkin an cire shi alamomin addinin Allah ne ibn Abbas ya ce an na sa'aya awa anashi gairu farne cewa sa'ayin safar da marwan nan ba farilla bane ma'ana ba ga kudi bane me yasa lima afa da rabbul ismi al akhtayin dan cewa fala isma alayhi kuma ta dawa bala bi ma bala isma alayhi cewa da aka yi babu laifi to zabi aka bayar in ka ga dama ka yi in ka ga dama ba kar ka yi amma kun san mu a mazabar mu na shafi'iyya yana da gashin rukuni ba dole ne rukunan hajjin nan guda hudu ihramu wa sa'i wa quru wa arba la yata al hawa wa rajaba to amma a wajen imamu shafi'i a fahimtar alqur'ani cewa fala isma babu laifi bai zan wajibi ba amma imamu shafi'i da waɗansu sun ce a rukuni ne dole a yi don manzon Allah sallallahu sallama ya bayyana na farillansa yana cewa inna Allah katama alaikum sa'aya Allah ya rubuta muku sa'ayi a wajen Imam Shafi'i da Sumari ba dole ne a yi sa'ayi sama da Marwa rawahul bayhaqi wa ghayruhu har ma annabi ce ibda'u bima adam bada Allah bihi in kun zo sa'ayin sama da Marwa ku fara da abin da Allah ya fara da shi cewa inna safa a ce a fara da safa a kare a marwa ya ne a safa rawa fa muslim wa man tadawa wa bin qira'atin bittahatani mittahatiyati ya tawwafa wa tajina majzuman wa bi riga mata bil asl khair wanda ya tadawwa yayin ga dama yi alkhairi bi khairin ay amila ma lam ja'alayhi da aka ce ayi dawafi ayi sa'in zaba da marwa rukuni ne a umra rukuni ne a haji to idan ka gama kuma an baka dama kai ta dawafin da ba a wajauta maka akan gama shine ce wanda ya tadawi yayi abin da ba a ce wajibi ne ba kamar sallah ya akwai wajibai sauran nafilfili ne dawafi akwai wajibi shine dawafin umra ko dawafin haji wajibi ne to sauran dawafuffuka da kake yi nafila ne shine Allah ce to wanda bayan ya gama wanda aka dora masa ya yi dawabi na nafila wa gairi da wannan sunsu to fa inna Allah shakirun li amalihi Allah na gode ma ayyukansa min lisabati da sakawa na ali akan sa alimun masani bihi da shi haji Allah subhanahu wataala yana saukar da rahama da yawa a lokacin dawabi din nan kallon ka'aba ma in ka zauna kana yi rahama goma na sauka a kanka in wannan zala ya zauna bil yahuda cikin yahudawa da suke koye sifofin annabi muhammadu da ayoyin da allah ya kawo na hukunce-hukunce su canza sai allah ce innan lazina ya kirmuna ma an zalla hakika waɗanda suke koye wa mutane abinda muka saukar min bayyana na hujjoji wal huda da shari'a ka ayatar rajmi kamar ayan jefe mutum yadda wa na'ati muhammadin da siban annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ba ma bayyana ba mun yi bayyana shi linnasi ga mutane fi kitabi a cikin littafin at-taura at-taura akwai ayar da ya nuna in mutum yayi zina musuni a jefe shi akwai ayar da ta nuna sunan annabi da garin annabi da siban annabi amma suka zo suka koyi idan babban mutum ya yi zina a cikin yahudu sai a ce wannan a kau da kai a kyale shi idan alƙantacce ne a yi masa haddi Allah ce suna ɓoye abin da muka kawo masu na littafi masu yin haka ula'ika ya la'anuhumullah Allah ya la'ance su yumi idohun min rahamatihi ya nisanta su daga rahamarsa wa ya la'anuhumullah inu masu la'ana tare da Allah suna la'anarsu su ne almala'ikatu mala'iku wal mu'minuna lil mu'minai ay kullu shay'in ko dukkan komai bid du'a alayhi min la'nati da mummunan azab addu'a ya kansu da la'ana illallazi na tabu sai dai a cikinsu waɗansu sun dawo sun tuba an zalika gabanin wancanin kan aslahu amalahum suka gyara aikinsu wa bayyanu suka bayyana ma katamu abin da suka boye wa ula'ika waɗancanin ka Allah ya ce a tubu ina karban tuba alayhim a kansu ai akmilu taubatahum ina karban tubansu wa ana tawwabu Allah ya ce ni ne mai yawan karban tuba الرحيم من رحمه إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخاف عنهم عذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا حقيقة ونندسك كافر شيء wa matu suka mutu wahun kuffarun halin kasancewar su kafirai ulai ka wadancanan ka alaihim la'anatullahi la'anar Allah ya tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi da mutane ajma'ina duka ay hum mustahiquna zalika fid dunya sun cancanci la'ana a duniya da lahira wan nasu da yace wan nasu ajma'ina kila an ce amin dukkan mutane wa kila an ce a'a ana nufin almuminuna khalidina masu dawwama fiha ay la'anati a cikin la'ana aw annari ko wuta an mazlul abin lilala biha da ita aliya kansu la yukhaffafu anhum al'azab ba sawwaje musu azaba tsarfata ainin ko da kyautawa ido wala hum yunzaruna sannan ba a saurara musu يمعلون لتوبة دنتوبة أو معذرة قويا كان هنزلي ونزل آيات سوكا لما قالوا له يا عند سكتي مع النبي سب لنا ربك سبن تامن أبنجينك يا يكي سوسنا غننا دكم مكان da suke da shi wajen ɗari uku da sittin daura da ka'aba sai Allah ya ce to bari in gaya muku Allah na guda ɗayan nan don can baya sun ce ma annabi mu abin mamakin duk kuma kannan ɗari uku da sittin ba su iya biya mana bukata ba sai Allah guda ɗaya ɗari uku ba su biya mana bukata ba sai Allah ɗaya to wai wani irin Allah ne naka sai banta mana shi sai Allah ya kawo masa hujjoji guda takwas ganin ya ce wa ilahukum ubangijinku almastahiqu lil ibadati minkum wanda ya cancanci a masa ibada daga cikin ku ilahun wahidun abin bauta ne guda ɗaya la nazira lahu fi zatihi wa la fi batihi ba tsara ga Allah a cikin zatin Allah ko sifofinsa wahidun fi zati ittisalan wa infisalan wahidun fi sifati ittisalan wa infisalan wahidun fil af'ali sannan Allah nan la ilaha ba abin bautawa da haƙƙin abauta masa illahu sai shi الرحمن شيني من سونا الرحمن الرحيم من رحمة كذا شيء لا إله النفي والإثبات إذا كنت لا إله كابر في زمزة ذكرت إلا الله sai la ilaha ba wani abin da ya cancanta a bauta masa illahu sai wannan allah mai suna rahamanu rahamanu a duniya rahimu a lahira rahamaniya a duniya allah kowa zai bashi da mai bin shi da mai kin shi da mai zagin shi da mai aibata shi shi sa duniya muke cikin rahamaniya in allah zai bada ya ba kowa in zai ruwa gonan kafiri ya zuba gonan mumini ya zuba gonan mashirki ya zuba don kowa rahamaniya ce to amma arrahim to wannan alahira sai mummune ba wurin samun kafiri ba ne suka ce mun ji allah naka kenan eh to a ba mu a nuna mana dalilai mana waɗalabu ayatan ala zalika suka nemi aya akan aya haka a wajen su malamai suna cewa wa bi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun komi in ka duba akwai ayan da zai nuna Allah shi kadai ne to shine Allah zai kawo masu ayoyi daban-daban guda takwas na abun da yake ciki na abeban mamaki yace inna إن في جنة السماوات واختلاف الليل والنهار والفجر الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فآيته تسقى
والشطر الجبال والصابر المكر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يضرهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
إن الآية حقيقة أكوي آيوي في خلق السماوات أشكين حليت السماء أبي بما ماكين سماء yadda take shimfiɗe ba makari ka taɓa ganin ginshiki an kare sama sannan wannan ranar a sama na hudu ke yana haskaka mu duk ƙasa ya haskaka shi amfani ko ta ina hasken tauraru ga mutane gaba zai ke zai wajen gabas lokacin da ba rada haka duk waɗannan da ababen mamakin ƙasa da aka shimfiɗa ta aka tabbatar da ita duwatsu da sauransu hal a wani wuri Allah ya ce abal lam yazuru ila samai kai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha fama laha min furuj ka ta gane inda kansa ya sama ya mule ko ana gyara ya ce shi ko wal Allah madanna ha wal kaina fiha rawasi wa ambarna fiha min kulli zawjin bani wannan ababan mamakin sama da ƙasa kenan wa ma bihi ma da abin da yake cikin su min al ajaib na ban mamaki واختلاف الليل والنهار لما يوان دري لرانا بالذهاب والمجيء والزيارة والنقصان لا تبغن لوكة دري يا أنت يا التي دري باي التي لوكة شعره رانا يا تبغن لوكة يا التي ba zai yiwu ba to in ba Allah rawa zai iya wannan inda wani ne aka wakala shi wata ran zai bacci wata ran zai jinjiri Allah ya ce wannan ya yi sa'aya sannan wasu ya dace wannan kusan wata ran a ɗebi awoyin dare a ƙara a rana wata ran a ɗebi awoyin rana a ƙara a dare in ana hunturu dare ya yawa rana ya gajarta in ana zafi dare ya karanta rana ya tsawo duk wace yin haka sannan ka duba ga wani aya na uku alfulkin jiragen ruwa allati tajri fil bahri wadda take gudana a cikin teku latar tubu ba ta nutsewa muwakkaratan tana cike da kaya ka ɗauki dutse yanzu ka jefa a ruwa sai ya fada amma ka ɗora jirgin ruwa sai ka ga jirgin ruwa irin na zamani ma in aka dinga fitar da kaya sai an yi wata guda ana fitarwa kuma a ciki yake tafiya baya nutsewa duk duniyan nan kayan amfanin ƙasashen duniya da jirgin ruwan nan ake kawowa ya wuce jirgin kasa ya dauka a dauko motoci a dauko jiragen sama a dauki betur a kai wasu wurare wannan allah ya shi ne mai bayan fawon nasa da abin da yake amfanin mutane mina tijarati na kasuwanci wal himni da dauka wannan shi ma aya ne daga cikin ayoyin allah sannan aya na hudu wa ma anzala allahu min samai da abin da allah ya saukar daga sama min ma'in matsanin ruwan sama ruwan saman nan Allah ya daidaita lokacin da yake so mu samu da gwargwadon ruwan da zai amfane ku wanda ba zai cuce ku ba ruwa in yayi kaɗan ya zama cuta in yayi yawa ya zama cuta in yayi yawa ya rushe gidaje in mai yawa ba abinci ya kasa wa ya daidaita muku ruwan da zai yadda kuke so ai kamar yadda aka faɗa duk ruwan da ake yi a kowane shekara adadin shi daidai ne bai kasa ba idan kun bi Allah sai ya kawo muku ruwan daidai idan ka saba ma Allah sai ce a ji a zubar inda ba mutane bai tafi kullum ihu to wa yake yin irin wannan fa aya bihin lalla da ruwan ya sauka sai ka ga kasar da ta mace to ta rayu yanzu mun ka duba kasa ko ina busasshe ba ruwa rijiya ma na kafewa saboda zafi ya yawa ciyayin sun bushe sun ba bakin fadama ba to idan ruwan ya sauka za ka ga ƙasa ya rayu da tsirrai gaba ɗaya ko'ina kone yi kyau don abubuwan da ka gani zai kyau sai ƙasa ya raya ba da mautiya bayan mutuwanta ma'ana yin fiya bushewanta sannan aya na shida wa basta biya min kulli dabatin allah ya watsa dukkan dabba biya a cikin farraka wani sharafi من كل دابة لأنه ينمون في الخلف الكائن عنه dabbobi in ka duba shanu yanzu za ka ga sun bushe saboda babu abinci dabbobi in ba wurin da ake tanadin su ba sun bushe amma lokaci na yi in aka ce ruwan nan ya zuba za ka ga dabbobi ko ina abin sha'awa nono ya samu yarmuna suna karuwa bil hisbi da koshin alkahini mai kasancewa an ga wurin sa wani ma ɗaya daga ayan Allah ne yana daga cikin ayan Allah tasrifin riyahi juyar da iskoki ta kalibi ha januban wa shimalan haratan wa baridatan Allah ya ji da rana wani wata iska ya zama yana kudu wani lokaci ya zama yana arewa wani lokaci iska mai zafi wani lokaci mai sanyi idan ma abota shanin noma ne in ana zafi suka ji iska ya koma yana gudawa a gabas sai a ce iska ya koma gabas za a samu za a samu ruwa nan da nan da ne Allah ya ga dama ya juyar da iskan sai ka ga hadarin yayi iska ya wada idan kuwa hadari na iska na zuwa gabas sai ga gabar din na baki yana baki yana can sai ka ji mugun mugun hadari Allah yake yin haka kowa ne wannan ayoyi ne wa za'al masakhari da kira gizai al masakhari abin horewa al muzallal bi amrillah da horon Allah ta'ala yasirun haisu ya Allah wanda yake tafiya da inda Allah ya so abin mamaki wanda yake kasa yana ganin hadarin nan daga can kolo ruwan sama yake a'a shi hadarin yana tsakanin sama ne da kasa inda za ka gane inda za ka hau jirgin sama yanzu zai wuce girgijen ba ana ruwa a kasa shi yana sama to ta ina ruwan yake fitowa sai Allah yake yin haka mala'iku ke ɗibo ruwa a cikin giragizan nan suna zubawa inda Allah ya zo a zuba shine Allah ya ce al-musakhari bainas samai wal ardi an gore shi shi ba a can sama ba ba kuma a ƙasa ba ba wani wanda ya kare shi ba wani alaƙa don Allah domin irin ruwan da ake kwararo mana shaɗin nan a wannan girgije mai rike girgija a yi naka ga ruwan to Allah ya ce ayoyi ne don waɗannan guda takwas la'ayatin ayoyi ne da lalacin masu nuni ala wahadaniyati ta'ala bisa kaɗaituwan Allah ta'ala amma bali kaumin ga mutane ya gilu ne ta dabbaru na suke da lura aminin nasi a cikin mutane akwai manyan tahiru wanda yake rikon min dunin layi wani allah an dadan asnaman gumaka yayin kuna kun suna son gumakan nan bai ta'azimi da girmamawa kaga mutum ya zo gaban gunki yana girmama gunki yana hankan da kai ga gunki banda mahaukaci kai ka tsaro shi kai ka sassaka shi yanzu nan in kaman gari shi ba abin da zai maka sai ga shi kuma a gabanka kana girmama shi kana kankan da kai kana gunki kai mu wanda Allah yake cewa inda kuda zai sauka kan gunkin ba zai iya tunkuɗe shi ba suna son gumaka ka hubbillah kamar son Allah ai ka hubbihin lahu Allah ya ce to amma bambancin su da muminai muminai son su na gaskiya ne kafirai masu bautan gunkin su son su na ƙarya ne don allazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka ba da gaskiya da Allah sun fi tsananin soga soya ga Allah min hubbihim daga son su lil andali ga gumaka domin me li'annahum la ya'jiluna anhu bi halin mu'mini bai barin Allah ko wani hali in ya ji dadi ya kan ce Allah in ya ga tsanani zai ce Allah in ya ga halaka zai ce Allah in talauci ya dame zai ce Allah amma mai bautan gunki idan ya ga masifa zai ce Allah in masifar da wuce sai ce gunki to shi ne Allah ce suna son gumaka kamar son Allah amma masu imani sun fi son Allah bai da masu gunki domin walkufaru kafirai ya ajido na sukan bauɗe fi shiddati idan suka kazanani ilallah sai su kira Allah walau tara allazi na zalamu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka ga waɗanda suka zalunci kansu bi tiqadil andad da rikon gumaka izi ya rauna ko izi yi rauna bilbina ilil fa'ili izi ya rauna kenan walmafoli izi yi rauna yayin da suke ganin azaba ko ake gwada masu azaba da za a nuna maka lokacin ya rasulallah lara'aita amuran da ka ga al'amari azima mai girma wai izin nan mai ma'ana iza za su ga nan an alkuwata sai da annal quwwata domin karfi alqudrata wal ghalabata karfi da linjaya lillahi na Allah ne jami'an baki daya wa anna Allah Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne
إذا تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا الأسباب وقال الذين تبعوا لولا لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله آمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النير يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
لو علموا في الدنيا da sun sani a duniya shiddata azabi Allah tsananin azaban Allah su san annal qudrata lillahi iko na Allah ne shi kadai waqta muayanatihim lokacin ganin su lahu gare shi ne ranar kiyama lamattakhadhu min dunihi andadan ba da ba su ji kuma ka ba Allah ba iz tabarra alladhina tubu Allah na bada labarin abin da zai faru a lahira iz badalun min iz qablahum yayin da allazi na tabi'u waɗanda suka bi shugabannin banza a layira za su kubuta min allazi na tabi'u daga waɗanda suka bi su ai an karo zalahu mabiya za su dinga cewa ya ubangiji waɗannan mutane su suka fatar da mu ka dinka musu azaba su kuma su ce ƙarya kuke dama ko matattu ne mu ba ruwan mu da ku wannan na ce mu muka halatta ku na ce a'a Allah ce da za ki ga wannan rana ya rasulullahi an karo zalau waɗanda aka bi suna musun ba su suka batar ba wa ƙadara wani azab duk sun ga azaba lokacin wurin da za a tura su azaba to a lokacin ne mutum ke wai wana tuba wai ai ba wallahi ba ni bane wallahi ba ni bane wa taqadda adihum al-asbab ay adhum ala tabarrahim an al-asbab sababban da yake hada su a duniya ya yanke alwasul lati kana min saduwan da yake tsakanin su bin duniya a nan duniya min al-arhami na zumunci wal mawaddati da soyayya nan suka gaba makawa Allah subhanahu wata'ala ya hada su cikin azaba sai kaga suna nadama wa qala allazina tabu wadanda suka bi shugabannin banzan nan da suka halakar da su sai su ce lawanna lana karata da ma za a mai da mu duniya mana fana tabarra minhum mu ma mu ce ba ruwanmu ayil matbu'in mu ku fita daga cikin su kama tabarra minna wai ka ji wani ya ce yau ba ruwan shi da ni wani ya ce ba ruwan shi da ni ba shi yake sani wa da da za a koma duniya da ya ga mamaki ni ma zan ce ba ruwa na da shi wannan magana ba lokacin yin zama ne kama tabarra kamar yadda suka fita minna daga rima al-yawma launin nan litamani na gune ne tamani ko ya wuce wani tabarra jawabu Allah ce ka zalika haka nan kama a rahun shidda ta azabihi kamar yadda Allah ya gwada masu tsananin azaban sau tabarru abu abu min balin da sashi ya kuma ta sashi wanda yana ce ba ruwa na da kai haka Allah ya ce yuri kuma Allah amalakum zai gwada musu ayyukansu mummuna hasanatin jam'u na damatin zai zanna dama alaihim akan su wa ma su ban zamo bi khariji da masu fita minan nari daga wuta ba ba da dakholiha bayan shiganta wa nazala aya ya sauka fi man harrama sawaiba a cikin wanda ya haramta sawaib wa nayi ba shi sawaib dabbobi ne wanda ake ce an kame magumaka sai a aje magumaka ba a dora musu kaya ba a yi komi da su har sai su mutu to zuwan musulunci ya zo wato inda ake yi idan aka samu raƙumi ta fara haihuwar mace ta sake bi na biyu raƙuma mace sai ta zamo abin yantan gunan gumaka saboda ta haifi taguwa ta mata guda biyu sai a ce gumaka sun yanta ta sai a ɗora a ajiye ta ba a shan nonanta ba a cin namanta sai a to wannan kenan to sai ruwan musulunci sai wasu na ganin ai waɗannan abubuwan da aka haramta a jahiliya yanzu ma haramun ne Allah ya ce ha ba haka ba ne aini ban san sa ba in ba ko gosa ya yi hallazina ya yi nasu ya ku mutane kulu min ma fil arli ku ci daga abin da yake cikin ƙasa halalan halin ɗayyiban mai daɗi sifatun mu'ajjidatun ai musalizan wala tattabi'u khudwati shaytan kar ku yadda ku bibi hanyoyin shaidan aita dini kawatansa shaidan ne ya kawata maku wannan kar ku bi innahu shi shaidan lakum aduwwun abokin gaba ne mubinun bayyinal adawati mai bayyanan gaba lakum gare ku inna ma ya amuru إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتركوا وأنزل لهم قالوا ونشهد ما عرفنا عليه آباءنا خلق آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يعتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يقول ما لا تروا إلا دعاء ودعاء ثم بكم وهم لا يعقلون
na'am innama ya murkum iyaka shaidan yana horon ku ne bisoyi da zunubi wal fasha da alfasha alqabiya wa mummuna a shari'a kuma yana horon ku an taqulu ku faɗi ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba alallahi ga Allah ba dai Allah ya haramta sawa'ib ba min tahrimi na haramta ma lam yuharrim abinda bai haramta ba gari da waninsa wa idza qila lahum idan an ce makafirai ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah ya saukar mana min at-tauhid na kada ta Allah wa tahlil tayyibat da halatta abubuwa na halal qalu sai su ce la amma annan ba bahira da sa'iba da wasila inan da ham wasu dabbobin da aka ajiye mu kuma ka mu ba za mu ba to mun ga iyayen mu na da kalbaina alaiha ba na mu dai za mu bi abinda iyayen mu muka sami suna yi min ibadatul asnam na bautan gumaka wa tahrimi da haramta as-sawa'ib wannan dabbobi sawa'ib da bawahir qala ta'ala Allah ta'ala yace ayattabi'unahum sabi iyayen nasu walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ko da iyayen sun zama ba su fahimtar komai na al'amarin addini ai ba san addini ba wala yahtaduna ba su shirya ila haƙƙin zuwa gaskiya wal hamzatu lil inkar ai bai kamata a ce abi wanda bai san komai lamarin addini ba wa misalin ladina kafaru siban waɗanda so kafirce wa man yad'u da wanda suke kiran su ila al-huda zuwa shari'a kama salil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'a kamar misalin da mutumin da yake sauti da abin da bai ji illa du'a sai kira wani a sauti wani da'an da kira yanzu ka zo wajen dabba kai kara tana ji ta san abin da ka faɗa ya je kaura haka nan shi ma kafiri kamar dabban nan ne ba jin kawami ya ji sauti amma mai kafaɗa la ya famu ma'ana ba zai fahimci ma'anarsa ba a yakun fi sama ilmawar zafi su a wajen jin wa'azi wa'ada mai tabarta da buya da rashin lura da wa'azin kalma haimi kamar dabbobi ne ta sumau sauta rahiha dabba yana jin sautin mai kiwo amma wala ya famu mata famu wata min dansa kwamsodin nan sun mun kurame ne bukumin bebaye ne omiyon makafi ne famula ya ke nuna ba sa fahimta mawai da tawali ya yi wallazi na amanu ya waɗannan ka ba da gaskiya da allah kulu min ɗayi ba ta ma da zaganakun ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku da shi washkuru lillahi ku gode ma Allah alama a hallalakum bisa abin da Allah ya halatta maku in kuntum iya ku ta'buduna in kun kasance Allah kuke ma bauta
إنما حرم عليكم المسكة والدم ودم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن قر غير باغ فلا آدم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزلناه من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
إنما حرم عليكم الميتة iyaka Allah ya haramta muku cin mata ce ai akala idil kalamu fihi wa kaza wa ma ba'dahu wahiya almaitatu shine malami zaki a wanda ba yanka ba ya kana shari'a wa ulai kabi sunnati an riskar a sunna ma bayyana min hayyin ma ubina min hayyin abinda aka nisanta daga raye ya husa bi sama ko an kebance kibi mina da gare ta wajen radu da fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uhillal lana maitatani wad damani an halatta mana cin abu matacce guda biyu da jini guda biyu mataccen guda biyu as-samaku wal jaradu kifi da fara saboda manzo Allah ce tahurun ma aku hillun baitatuhu duk dabban da ya mutu in dai a rayuwa yake a sararin a sarari to haramun ne a ce shi amma dabban da yake rayuwa a ruwa kifi ne da sauran abubuwa su fari da yake fari daga kifi ne to wannan mataccen sahalan ne to suna a fikin suna cewa wayin dalar hayatu bi barri misali kaga an ce kifi to kada fa kada shi ma dabban ruwa ne amma yakan fito an ce a wani kan ma bai kwana a ruwa gefen ruwa ke kwana ko da rayuwansa ya dade a tudu sunan shi dabban ruwa shi ma ya shiga cikin hukuncin kebi shi ne mazala ce an halatta mana matattu guda biyu a samaku wal jaradu fara da ki wato kifi da fara sannan an halatta mana jini guda biyu damul mafsur jini mai gudana shine aka haramta amma alkabid wadda hal alkabidu hanta in ka duba ai kaman dunkulallen jini ne wanda baya tafiya hakanan saifa shi ma ai da ji ma kaga jini ne wannan halal ne to in ba haka ba sauran duk wani matacce in ba dabban da yake rayuwa a ruwa ba haramun ne to akwai irin su kwaguwa su me duk dabban ruwa dai wanda in ya mutu za a ci shi na wanda ma Allah ya haramta ma al-mafsuha shine ka misali al-mafsuha jini mai gudana yanzu jini din nan ba za ta ya shi ka ce ya bushe a sha ba da asalinsa a ci asalinsa mai gudana ne kama fil an'am Allah ya hanamta lahamar hinziri naman alhanzir qassan lahamu li'annahu mu'zamun maqsud da yace alaman alhanzir karka dauka abinda ba nama ba abinda ba nama ba ya halatta sai malam yace an kebance nama ne na alhanzir domin abinda ake nema a jikin dabba mafi girma shine nama amma wa gairuhu tabawun lahu wanda ba naman ba ba kaman fata bargo kashi da sauransu yadda aka haramta naman nan shi ma an haramta shi sannan an haramta cin ma uhilla li ghairillah abinda aka daga sauti da wani Allah lokacin da zaka yanka zaka ce bismillahi allahu akbar su kuma gumaka in sun zo yanka sukan daga su ce da sunan lata da uza to duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba shi ma haramun ne wal ihlalu rabu sauti ma'ana ila daga sauti wa kanu yarfa'unahu inda zabhi sukan daga sauti in za su yanka da alihatihim ga goma kansu to Allah ya haramta to sai aka zo nan aka ce fa man ghurra alja'atu lalwatu ila akli shay'in ma zikra fa akluhu duk wanda aka bukatar da shi lalura ta bukace shi ya ce abin da aka ambata gaira bayin ba ya fita hanya ba kharijin alil musulmi na wala adin ba shi shigi da kare tsariki fala isma alai shi ne ma fi zuki ke cewa waje dalil mutsar an ya kula mai ta ta bayyane sagana an ha tsaraha ka yi tafiya ka je duk inda ka je babu abinci yunwa in ka bari zai kashe ka ga abinci amma sunan shi mushe cin moshe haramu kashe kai haram wanne za ka yi to sai malamai suka ce irtikabu a hafin larare ne idan cuta biyu sun haɗu to ɗauki mafi saukin kabar mafi sauki kabar ɗaya kisan kai ya fi cin haram tsananin azaba saboda haka allah ya ce in kai tafiya karasa yadda za ka yi babu abinci yau ga nama amma sunan shi mushe duk inda ka nema ka ci abinci to ba a ce ka yi haƙuri har ka kai gargara ba ɗibi naman ka ci ka ƙoshi ka ma yi guduri inda ka je ka samu haram ɗin halal ɗin sai ka watsar da shi kamar yadda zamanin nan mutum yana tafiya ƙasashen da ba san Allah ba ma ba bismillah in ka je ba yadda za ka yi duk inda za ka ci romo abinci to kila ma alade ya ka sa a ciki kila kuma rago ne aka zanka in za a yanka sai a ɗauke shi a jefa a ruwan zafi ya gama fata-fata ne a yanka a ci ka je hotel a baka nama rabe-rabe ga yana in ka ci naman o allahu alamu in baka ci ba ka kashe kanka domin fara gaira bagin kenan in kaga akwai kibi ce a baka miyan kibi don a zauna lafiya idan ko ba kibi ka zama mai nutsar da kenan gairar bakin Allah ya ce bala isma alaihi inna Allah gafurun Allah mai gafara ne li auliyahi ga majibantansa rahimun mai rahama bi ahli da'atihi da ma bauta bin sa haitu wasu alahum inda Allah ya yalwata masu bi zalika wa harajal bagin da ya ce gaira bagin amma wanda ya tafiya ba na musulunci ba na shishigi to ana riskar da duk wanda ya tafiya nan sabon Allah shi wannan koda bukata ya kama shi ba zai ci mushen ba shi ne ce kal'abiki kaman gudajen bawa wal makasi da mai fato mai karban kudin mutane walahin da kuma akan shayancin wani abu bai halatta ba min zalika daga wancanan kamalam ya tubo matukan ba su tuba ba wa alaihi shafi'i akan wannan hukuncin imamu shafi'i yake alhamdulillah rabbil alamin batir ne batir ne batir ne ya kama na batu batunan sun yi idan mace tana a shi kenan ma zai gobe wadda ya dauke aji ba ayi gobe wanda makaranta makaranta Allah balbalan abin da muka fi sura Allah gabarta mana waɗanda Allah ke yanta wannan watan Allah ya sa mana cikin su wata ya kai ashirin an shekara goma masu itikafi a sa ƙasa addu'a a ko'ina aka yi addu'a a yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sace-sace Allah ya kawo ƙarshen mugun talauci da yake fara samuwar mutane Allah ya kare mu a gidajenmu Allah ya kare mu a hanyoyinmu masu shigowa suna ɗaukan mutane Allah ya tona asiransu inda wani mai nuna masu alfarma mazan Allah Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya daga ma lafiya Allah ya daga mu lafiya me tafsirin na a ya da shakwara ne na shekara hudu kuma yana tafsir rana ai kuna ganin shi da yawon shek da ke shek فعلم بسم الله الرحمن الرحيم من العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحج بن الحمد لله رب العالمين